أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي تقص قوة شدة hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da daya ga watan daya miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya ne a aya ta wato sha biyar zuwa sha shida a yau za mu tashi a aya ta sha shida zuwa sha bakwai a cikin suratu tauba a shafi na ɗari da tamanin da tara muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makominmu da mu da ku gaba daya ga dukkan alamu alarmu usman akwai uzuri gare shi kun san wancan satin mun ci mahaifin shi na fama da rashin lafiya tana yi wa ya yi balaguro don ya je ga mahaifinsa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya da sauran marasa lafiya da musulmai gaba daya kuma Allah ya sa ya zama to kafara gare su gaba daya الرم عيسى التي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون نعم كما يدى الآن تقباتا idan muka yi karatu in akwai waɗansu abubuwa da suke buƙatar tunatarwa muna sake tunatarwa sannan mu shiga cikin karatu haka ne ko? to a wancan satin mun faɗi wata nukta wajen faɗar Allah subhanahu wata'ala wa yuzhibu ghaidha qulubihim muka ce Allah zai tafiyar da haushin da ke cikin zukatansu sai muka ce wasu sun ce haushin da ke cikin zukatan muminai wannan kuskure ne ya zo ma'ana babu fassara to ghaidha qulubihim ana magana ne kan kafirai babu wato wata fassara ta zo ana nufin muminai a wannan wuri wajen waye tubullahu ala man yasha nan ne wadansu suka ce muminai ake nufi wadansu suka ce kafirai ake nufi mun kawo bayanai na mallamai kuma muna ganin cewa ma dukkan su dai Allah zai karbi tuban mumini zai karbi tuban kafiri sai dai ya bambanta shi kafiri ya shigo musulunci shi ko musulmi waɗansu abubuwa da yake aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi tubansa a cikin waɗannan zunubai haka ne ko nukta ta biyu kuma da ya kamata in ƙara bayani an kanta shine cewa a sati ba wani satin da ya gabata ba ina ganin sati kafin wanda ya gabata mun faɗi wata magana da cewa ba a kafa hujja wato da makka ko kuma garin makka haka ne ko ba haka ba to sai muka ce a makka ana shan giya a makka an buɗe gidaje na rawa to a nan muna da wani mustalah ban sani ba a ƙasar nijar wani lokaci an ka ce ƙasar makka ana nufin ƙasar saudiya wato sai mun bambanta ba garin saudiya muke nufi ba garin makka muke nufi ba domin garin makka da madina har yanzu labarai ba su tabbatar da cewa ba an ba da dama a buɗe gidan giya a garin makka ko na madina kinan nan ƙasar saudiya muke nufi ina fata ana fahimta ta sannan abin da ya kamata mu gane a nan ba wai don saboda muna da wato wani haushi ne na saudiya ba ba haka ba wato ita kasar saudiya tana da matsayinta wanda allah ya bata kuma garin makka da madina musamman saboda a nan ne alkur'ani ya sauka wannan da farko kenan na biyu kuma abin da ya kamata mu fahimta cikin wannan qadiyya shine cewa kasar Saudiya kasa ce wadda tana kokarin kariya kan aƙida kuma har yanzu malamai na Saudiya ba su kaɗai ba amma dai wato Saudiya ta jagoranci wato wannan musamman a wannan lokaci da muke ciki mun fahimta to amma duk da haka ba a kafa hujja da abin da ake aikatawa a kasar Saudiya alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ne hujja shi yasa za ku ga hatta da malaman na Saudiya idan aka yi wani abu za su nuna cewa wannan ya saba ma shari'a kina wannan yake nuna maka shari'a za a bi ba wai wato ita kasar Saudiya za a bi ba ina fata in uwa sun fahimci wannan shi yasa ma hatta da malamai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa kala wato aqwalul ulama yustadallu laha wala yustadallu biha maganar da malamai suka faɗa ana kafa mata dalili ne a je a nemo mata dalili kuma dalili ingantacce kuma wanda bayanin karara akwai shi cikin alkur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam amma maganar malamai ba ta zama tuwa hujja ita karan kanta maganar da wani malami ya faɗa ba ta zama hujja a addini amma ana neman dalilan da za su karfafa wannan magana sannan ba shi ke nuna shi wannan malamin ba an kai gare shi ilimi ko an fi shi daraja a'a shi addini amana ne ya kamata mu fahimci wannan mun fahimci wannan da kyau ko to don haka yana da kyau ɗan uwa su fahimci irin waɗannan don wani yana nesa ko kuma zai saurari magana amma ba zai fahimce ta ba irin yadda ya kamata to shi yasa irin waɗannan abubuwa ana tambihi munan wani lokaci aka ce ƙasar makka istilahi ne suna nufin ƙasar saudiya to saudiya kuma ba ita ce ɗaya makka da madina ba akwai jihohi da dama a ƙasar saudiya waɗansu ɗin an buɗe gidajen giya to ba garin makka muke nufi ba kamar an ce ƙasar makka ana nufin kamar ƙasar saudiya ne mun fahimci wannan da kyau ko wallahu ta'ala a'lam to malam sakamai mai ta'ayyun ma kana lil mushriki ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci muminai da su yaƙi wato kafirai bayan kuma ya nuna ya barra daga gare su ya faɗi hukumce-hukumce daban-daban kuma ya nuna cewa zai ba da nasara an gane ko in an yaƙe su sannan ya nuna cewa shin mutane suna sawa tsammanin wato a bar su haka kara zube am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum Allah bai bayyana wanda suka yi jihadi ba domin kun ce kun yi imani to kuma shi imanin nan yayi ne ya lazimci ayyuka dole na sai an yi aiki to daga cikin aikin akwai jihadi to kuma Allah ya yi umarni da jihadi to kuma sai Allah ya san waɗanda suka yi jihadi tsakaninsu da Allah waɗanda kuma ba su riƙi wani masoyi ba walam yattakhidhu wancan satin muka kawo cewa shi ittakhadha yana iya ɗaukan ma'ana ta akhadha sai ya zamanto maf'uli guda shi ke nufi kamar kace akhadhtul kitaba sai ya zamanto walam yattakhidhu walijatan shi walijatan wato shi ne maf'ulun bihi min dunillahi jarun wa majruru yana da ta'alluki da ittakhadha ma'ana bai da buƙatar maf'uli guda biyu ko kuma kace wadansu malamai suka ce shi ittakhadha yana buƙatar maf'uli guda biyu sai zaman to kenan ittakhadha walijatan wa lam yattakhidh walijatan ka'inatan wato min ka'inatan min dunillah bai riki ba wato wata walija daga wajen Allah sai zaman to shi jaru wal majruru yana da alaka da maf'ulun bihi wato nabi wanda aka shafi sannan an kace walam yattakhidhu wasu malamai suka ce to asalin shi yana da alaka ne da alladhina jahadu kinan alladhina jahadu walladhina ahadu walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina waliya kinan an shafin muta'alliqin shi nasila wadansu kuma suka ce a'a wato am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu an gane ko sun ka ce to shi wannan wato walam yattakhidhu yana matsayin kamar hali ne jumla ce kamar ta hali an gane ko ai jahadu hala kaunihim ghayra muttakhidina min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina waliya a halin da sun kai jihadi da su riki wani wanda suke riko abokin wato sanar da su sirrin shi bana sirrin su na addini domin idan kana tare da muminai kuma kana ɗaukar sirrin su kana bayarwa ga kafirai ma'ana kenan kamar musuluncinka ko dai kai ba musulmi bane ko ko musuluncinka yayi rauni ina fata an fahimce ni to kenan yana daga cikin hikimomin jihadi Allah ya bayyana waɗanda za su yi jihadi da gaske kuma ba su riƙe wani kafiri ba a matsayin wanda za su da shi sirrin muminai ina fata an fahimce ni wanda za ku iske kuma waɗansu riwayoyi za ku ga waɗansu sahabbai a cikin kuskure an samu wannan gare su wanda 'yan shi'a suna ƙoƙarin kafirtar da sahabbai da wannan irin kissa ta hatib bin abi balta'a da ta zo a cikin suratul mumtahina ko mumtahana do ana faɗa in an ce mumtahina wato wadda ta jarrabi muminai ta zo daga Madi- daga makka zuwa madina dan ta jarrabe su idan za su karbe ta in an ce mumtahana wadda za a jarraba a jarrabi imanin ta kafin bi kafin a tabbatar da ita a nan madina mun fahimci wannan da kyau dan wani da ya ji abin da bai sani ba sai ya zabu da ya ce kai shi bai san da shi haka ba to wannan kissa ta Hatib bin Abi Balta'a idan muka duba lokacin da ya tura saƙo manzan Allah sallallahu Alaihi ya samu labari Allah ya sanar da shi cewa ya ba wata mace saƙo manzo sallallahu Alaihi wa sallam da sauran mutanen makka ya musu wasiƙa to sai ta sanya wasiƙan nan cikin mi ta sanya ta cikin kanta saboda laraba kun san suna da gashi to bayan ta tafi sai labari ya zo ga manzo sallallahu Alaihi wa sallam ta fuskar wahayi ya tura aliyu da sauransu sauran sahabbai suka je suka kamo wannan matar suka ce ta kawo ta ce ba a ba ta saƙo ba suka ce idan ba ta za ta bayar ba za su fitar da shi da ƙarfi za su karɓe shi da ƙarfi sai ta fitar da shi ta dawo sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mahatib bin abi balta'a me yasa kai wannan ya ce to shi bai da yan uwa a makka kenan idan ya tura makureshawa ga wasiƙa suna ganin kamar yayi musu wani kokari ba za su taɓa ƴaƴan shi da matan shi ba amma idan yakin ya zo musu bagtatan shi da bai da kowa bai da wanda zai tare su ana iya kashe su sayyidina umar ya so ya bugi wuyansa har ya ce da yayi hushi ya rasulullah da'ni adrib unuqa hada almunafiq kabar ne in buji wuyan wannan munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mai baksani ba wa ma yudrika anna Allah tala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum tana yiwa kai baka sani ba Allah ya linkaye abin da ke cikin zukatan mutanen da sun ka halarci badar an gane ko Allah ya ce ku aikata abin da kuka dama kuma don an ce su aikata abin da suka gada ma ba cewa an kai su je su aikata ba a'a suna jin tsoro Allah ba za su aikata ba wannan kuskure ne ya aikata kuma kowa yana aikata kuskure ina fata an fahimce ni to dan haka dai irin waɗannan yan shi'a suna ribantuwa da waɗannan riwayoyin sai kun yi hattara da su su kawo ai sahabi kaza yayi kaza yayi kaza amma sai su koye ayoyin da suke nuna cewa Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya gafarta musu ya gafarta musu asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurur rahim a cikin sura ayat take to me yasa kuka a cikin ayat a cikin sura ayat take to me yasa ba ku kawo wannan mun fahimta ko to Allah ya kyauta to Allah subhanahu wata'ala ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr wannan aya wato kamar da yake muna bayanin munasaba tsakankanin ayoyi ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yace ibtida'u gharadin min aghrad mu'amalati al mushrikin shine nan an shiga wata magana da yake dukkan ayoyin suna magana ne kan mu'amalar mushrikai tun daga farko irin yadda za a mu'amala da su amma nan Allah yana son yayi bayanin wani nau'i ne an gane ko na wata manufa wa huwa man'ul mushrikina min dukhulil masjidil haram ana son a hana mushrikai su shiga masallaci mai alfarma an gane ko balma da harami fil amil qabil a cikin shekara mai zuwa tunda a yanzu suna can to kuma shekara mai zuwa ana son a hana musu to kenan kaga sai an ka wato faɗe shi malam yace wa huwa murtabitun bima tadammanatu bara'a wannan maqsudin wannan manufa tana da alaka da abinda bara'a ta kumsa bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen ina fata an fahimce ni sannan kuma yana da alaka da wannan aya bayanin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura sayyidina Abubakar inda yake cewa Allah ya hujja ba'da al-ami mushrik bayan wannan shekara kada mushriki ya je aikin hajji wala ya tufu bil baiti uryan kada wani mutum wanda yake uryan wato huntu ma'ana sun kasance suna tawafi wato ba su da sutura zindirki na ake cewa an gane ko huntu ko kuma zindir an gane ko ba su da sutura to almuhimu dai wannan a ka'id ne na jahiliya wasu sun ce suna aikata wannan saboda wai tunaninsu suturar da akwai alamun kudin haram tare da ita haramci irin nasu na jahiliya to bai dace a yi tawafi da ita ba sai kawai a cikin sutura aje a yi tawafi to kaga jahilci jahilci wuri mafi sarki mutum ya je ya yi tawafi zir to ai an yi banna an je kashe karamar banna ne wato an ka je an kami an ka aikata babban banna Allah kai mu da tsari to wannan dai shine alakar ayar da kuma sauran ayoyi ina fata an fahimce ni to da kuma za mu dawo ga mai jalalaini ya ce da Allah ce ma kana lil mushrikina bai kasance ga mushrikai ba an ya'muru masajid Allah su rayar da masallatai na Allah yace bil ifradi wal jam'i nan da yace bil ifradi wal jam'i wato ana karantawa da dai kuma ana karanta da jam'i in ba kai karatu ba in ka ji bil ifradi wal jam'i sai ka ce ana yi dai ana yi kuma jam'i kaga dole sai kai karatu nan magana ce ta ilmul qira'at ya kawo bil ifradi ma'ana akwai qurra'u da sun ka karanta ma kana lil mushrikina an ya'muru wato masajid Allah ya ce to bi duhulihi an gane ko da shigar shi wal qu'udi fihi ko kuma su zauna a cikin shi shahidina ala anfusihim bil kufr an gane ko suna masu shaida wato akan kawunansu bil kufri da kafirci ula'ika habitat a'maluhum waɗannan ayyukan su sun ɓaci li adami shuruti ha saboda ba suka sharuɗa ba domin kafiri duk aikin da zai yi na alkhairi ai aikin sa ya ɓaci ko ba haka ba wa fin narihum khalidun su kuma wato finnar a wuta khalidun suna masu dawwama wannan shine abin da malam ya kawo a gurguje to sannan idan muka koma cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil na imamu suyuti shi ma dai yana daga cikin waɗanda sun kai jalalaini tunda mutum biyu ne suka yi jalalaini da jalaluddin suyuti da jalaluddin al-mahalli shi jalaluddin al-mahalli shi ya fara tafsirin har ya kawo ƙarshen suratu wato abin nan al-kahf sai bai samu damar karasawa ba ɗalibin sa imamu suyuti sai ya cika littafin domin kada a bar littafin ya kasance bai cika ba ba za a amfani da shi da kyau ba to amma ya ce ya sha wahala domin shi bai saba rubuta littafai masu takaitaccen bayani ba amma sai ya kokari ya cika to shi wancan sunan shi jalaluddinul mahalli shi ko wannan sunansa jalaluddin suyuti suyuti ya dauko daga fatiha ya kawo cikin suratu wato al-isra karshen suratul isra an gane ko kenan izu izu 30 za a ci duk da yake bai kai 30 gaba ɗaya ba to kaga da jalal jalaluddinul mahalli da jalaluddin suyuti sai an kace tafsiru jalalaini ba sunan wani malami na ba jalalaini in baka gane ba to amma ɗaliban ilimi ina sai an je an yi abin da ba shi yadda ce ba to almuhimmu da yazo karkashin wannan aya ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah yace yadullu ala anna amal al kafiri muhbitun wannan aya tana nuna cewa aikin kafiri ya lalace lalataccen aiki ne ko muhbat kenan la thawaba fihi babu lada domin mi domin Allah subhanahu wata'ala ce ula'ika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun sannan kuma da yace amalul kafir saboda mushriki ma kafiri ne domin kafiri ana kiran shi kafiri ne saboda ya fitar daga cikin musulunci sannan kuma ana kiran shi mushriki saboda ya aikata shirka to kakkaje ya ce amalul kafir kace to bai ce amalul mushriki na ba a'a su kafirran ana kiran su kafirai wani lokaci kuma ana kiran su mushrikai ina fata an fahimce ni mun ji wannan da kyau ko to sai mu dawo ma kana lil mushrikina bai kasance ga mushrikai ba malaman wato har da alqur'ani suke cewa wato shi ma kana cikin alqur'ani ya zo wurare guda 24 sannan shi kuma wa ma kana ya zo cikin alqur'ani wurare guda 50 kina sai ka bambanta akwai wurin da ya zo ma kana akwai wurin da ya zo wa ma kana to shi wanda adda wawan cikin gurare guda hamsin suka ce ya zo a cikin alkur'ani idan kuka duba na farko shi ne wajen wa ƙalu kunu hudan au nasara ta tadu ƙulbal millata ibrahim halifan wa makana min almushriki na ƙarshe kuma shi ne wanda ya zo a cikin suratu ashura wa makana li basharin an yukallimahu allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim na fata an fahimci amma shi ma kana shi ne a guda 24 na farko wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ko ba haka ba ma kana sannan na biyu ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin na gaba shine ma kana لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله نقب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب نقب قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا أتك سورة الأعراف سننكما نقب وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون نقبا ما كان لنبي أن يكون له أسرى أتكن واتو سورة الأنفال كما كان لنبي واتو أن تكون له أسرى سنن نقبا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر نقبا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى نقبا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله نقبا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء نقبا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان نقبا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نقبا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى كوبا هكبا to sannan kuma eh, na gaba ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya na gaba zalika isa ibn maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin ko ba haka ba so sannan kuma wato eh, na gaba suke cewa آه، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نجبكم في سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها نجب أتكن سورة القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة نجب ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له نجب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما نجب ما كان لي كولي من ملأ بالم... ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أنغانيكو تو غاسونان دي malamai suke kawowa wato na gaba kuma wa idza massal insana durrun da'ana ثم إذا خولناه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل سينك الشيء وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم أتكن سورة واتو الجاثية القرآن هكيت تفيها malamai akwai inda sun yi masa aiki sun san kalima kaza ta zo wuri kaza siga kaza ta zo wuri kaza idan kai baka tsaya kai ma alqur'ani hidima baka ce zo harkokinka ina fata an fahimce ni mun fahimci wannan ko to almuhimmu ma kana lil mushrikin bai kasance ga mushrikai ba an ya'muru masajid Allah a ce su rayar da masallatai na Allah mun gane ko ko kuma a wata qira'a an yu'miru masajid Allah duk da yake qira'a ce da take ba ta inganta ba an gane ko to nan in an ce an ya'muru suraya daga amara ne ya'muru ya rayar da abu amma an yu'miru qira'a ce daga a'mara yu'miru duk da yake shadda ce sai malamai suka ce abinda ake nufi da ita nan surayas an yu'miru kuma a taimake su surayar da masallatai na Allah ina fata an fahimce ni ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah a wannan qira'a bai dace ba ga mushrikai wato surayar da masallatai na Allah subhanahu wataala an ya'muru kenan sai zaman to masdar ne munsabik shine ismu kana ma kana lil mushrikina ay imaratu masjid an gane ko sai an ka ce an ya'muru domin in an ka kawo shi ba a matsayin suna ba zai bada ma'ana ta fi'ili shi ko fi'ili mudari'i yana nuna yanzu da mi da lokacin da zai zo gaba sai a samu fa'ida guda biyu fa'ida ta suna da fa'ida ta fi'ili to an ya'muru masajid Allah su rayar da masallatai na Allah rayar da masallaci kala biyu ne akwai al'imara al'hisiyya akwai al'imara al'ma'anawiyya in an ce al'imara al'hisiyya shi ne imara ta wadda ake gani ka zo ka zauna cikin masallaci ka yi itikafi ka rayar da masallaci ana ganinka ka rayar da masallaci da sallah an gane ko an gane ko ka zo ka yi salloli sallar farilla da sallar nafila ka raya shi hisiyya ina fata an fahimce ni sannan kuma wato a'a ka zo ka gina masallaci ka raya masallaci domin ka gina shi imaratul masjid al-ma'nawiyya shine ka zo ka yi ibada ita ibada abu ne wanda yake da alaka da ruhi an gane ko to sai zama to wannan ma'nawiyya ce to waɗancan guda biyu din dukkan su Allah ya kore su su mushrikai suna mi suna rayar da masallaci domin suna gini suna taimakon suna bada abinci kaga bada abinci kamar ga mai sallah ko mai karatu a cikin masallaci ai rayar da masallaci ne amma tafa ta fuska kai tsaye ba to wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ma kafin a masa wahayi ai lokacin da suka gina Ka'aba an gane ko ya zo ya kasance daga cikin waɗanda suka yi wannan aiki to dukkan waɗannan abubuwan guda biyu babu wanda ya dace da mushriki domin mushriki bai dace a ce ya zo ya gina masallaci ba sannan mushriki bai dace a ce ya zo ya yi sallah a cikin mi ba a cikin masallaci duka waɗannan ba su dace da shi ba ina fatan kuna fahimta ta to shi yasa kuke ganin cewa waɗansu yanzu suna kafa hujjar cewa ai ana iya gina masallaci ya halatta a kira waɗanda ba musulmi ba su gina masallaci saboda suna da injiniyoyi yanzu duk a rasa injiniya na musulmi wanda zai gina masallaci sai an kawo mushriki gina masallaci in gidanka ne wannan babu matsala ko ba haka ba kuma ko gidanka ne in ga musulmi wanda ya iya ya kamata ka kawo musulmi domin domin in ka ka kafiri kamar ka taimaka ma kafircin ne domin shi bai musulunta ba in ba wanda shi idan aka bashi ba tana yiwa ya ce ya musulunta in ya ce zai musulunta in an bashi to sai a bashi yana yiwuwa kuma ko duk da haka nan inda ga musulmi a zaɓi musulmi don ba a da tabbacin zai musulunta kuma ko ya musulunta ba a san musulunci shi na gaskiya bane zai ɗore kuma zai ɗore ba ina fata an fahimce ni Allah ya kyauta to amma waɗansu saboda ba da fatawa ba tare da ka hankalta mu ba abubuwa waɗanda ma an ka ce ba a yadda ba su gina masallacin kuma ka zo ka ce a'a ya halatta su zo su gina masallaci da wani dalili ina ka ce da wani dalili a wannan wurin aya gare ka koko hadisi koko son rai eh, koko dai don son a ce ka ba da fatawa to an Allah ya kyauta ma kana lil mushriki da an ya'muru masajid Allah bai dace ba ga mushrikai nan da an ka ce mushrikin mushrikai dalilin da yasa Allah ya hana musu gina masallaci saboda suna shirka nan cikin wannan suna dama na ga muku in suna an ciro shi mushtaqun ne yana tare da illa wace illa ce ta sa Allah ya hana musu a ba su da musu rayar da masallaci ko ta fuskar gini ko ta fuskar eh, ibada an gane ko saboda su mushrikai ne sai Allah subhanahu wataala ce kuma shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu shaida akan kawunan su da kafirci an gane ko akwai kira'a shahiduna ala anfusihim bil kufr wannan kira'a ce shadda sai zaman to ita ma dai hali ne domin shahidina hali ne suna halin masu shaida kafirci akan kawunan su amma an ka ce shahiduna sai ka kaddara hum hum shahiduna da wawun wa hum shahiduna ala anfusihim bil kufr alhali suna masu shaida kafirci akan kawunan su ina fata an fahimce ni to kenan wanda kuma ya shaida kafiri ne to kaga ai babu zancen wato mi babu zancen a bashi damar ya gina masallaci domin masallaci tauhidi ne gina masallaci tauhidi ne mai yin sallah cikin masallaci tauhidi ya kamata ya tabbatar to su ko waɗannan ba su tabbatar da wannan ba kenan kaga ba su cancanta da wannan ibada ba da wannan ne malamai suka kafa hujja cewa to ana akwai matsala su kafirai ai su ba su yarda da cewa su kafirai bane ko sun yarda domin sun yaƙi manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma suna ganin shine akan bata to ya an kai kuma an kace shahidina ala anfusihim bil kufr to sai malamai suka ce wato magana kala biyu ce akwai lisanul hal akwai mi akwai lisanul maqal lisanul maqal shine ka bude baki kai magana wani zaka ci abinci kace a'a ba zan ci ba kai magana ko kai magana ba kai amma sai aka kawo ma abinci aka ce wani zaka ci abinci sai ka ture kwano zaka ci lisanul hal kenan shi yasa akwai wanda bai saba ma da baki amma aikin da yake yi kasan ya saba maka to su mushrikai ba su hito suka ce su kafirai bane bal ma suna ganin shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yazo da shi bata ne aja'al al alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab ko ba haka nan bane wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allah rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha kaga suna ganin shi akan bata yake to kaga kenan ba a cewa sun shaida kafirci da bakinsu sai dai a ce sun shaida kafirci da mi da aikin da suke aikatawa waɗansu malamai suka tafi a shahidi na ala anfusihim bil kufr nan suna shaida akan kafirci waɗansu sun san gaskiya yake yi amma girman kai da hasada ya hana musu su bi gaskiya sai nan sai sai zamanto su sun yi da lisanul hal sun yi da lisanul maqal قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون ولا يحزنك الذي يقولون قراءة نافع فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون سن سن كان دا gaskiya amma ba sa so su bi gaskiya kenan su waɗannan sai a ce bi lisanil maqali wa lisanul hal to kuma mushrikai akwai ahlul kitabi ko ba haka dan bane su ba mushrikai ne ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushriku na mushrikai ne to su ma ba su cancanta ba dan ba a hidda su daga ciki ba kenan ko mun ce nan mushriki ne mushrikan makka ake nufi sai ai kiyasin da su waɗanda ba mushrikai ba in mun ce al ta jinsi ta ko istighraqiyya ce kulliya ta shafi dukkan mushrikai to da mushrikan laraba da mushrikan ahlul kitab da sun shiga ciki mun fahimci wannan da kyau a to dan haka anan su ma sun shiga ciki bai dace ba a ce sun kusanci duk da shi su ahlul kitab sun sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya yake to kenan su bi lisanil hal bi lisanil maqal domin sun kafirce da bakin su sun faɗa ba za su imani da kuma aikin su ya nuna sun tabbata mi akan kafirci alhali sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil alladhina atainahum al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kenan dan su sai zaman to bi lisanil hal wa bi lisanil maqal to kun ga dole sai da irin wannan shi yasa kullun in ka zo ka iske wata wani abu qur'ani ya faɗa in baka fahimta ba ko ma mali ta fai ko ma malamai ya an ka sun an ka ce sun shaida suna akan kafirci alhali ko sun ce su ne akan gaskiya kaga wannan dole yana buƙatar bayani wallahu ta'ala a'lam to Allah subhanahu wa ta'ala ce ulaika habitat a'maluhum waɗannan wato ayyukansu sun ɓaci habitat a'maluhum ayyukansu sun ɓaci ayyukan kafiri sun ɓaci to idan an ka ce aikin kafiri ya ɓaci ina fata ana fahimta ta kuma Allah yana nuna aikin kafiri ya ɓaci duniya da lahira ula'ikan ladina haɗuɗa ta'amaluhum fi duniya wal akhira to kuma sai muka iske cewa Allah subhanahu wata'ala yana nuna za a ba su sakamako a nan duniya na fata an fahimci ni to yaya za mu yi da su sai ma mutane ce to sun yi aiki an ce ya ɓaci alhali ko a'a suna samun wani amfani a nan duniya to waɗansu malamai suka ce to wannan amfanin da Allah ya ce to za a ba su shine a matsayin ga wanda Allah ya so man kana yuridu al'ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu waɗansu malamai suka ce a'a nan abin da ake nufi Allah zai sakanka musu ba dukansu ba a'a Allah zai sakanka musu da wasu ni'imomi na duniya domin duniya ba komai bace a wajen Allah kamar daga cikin hadisi na sahih muslim da duniya wani abu ce a wajen Allah ta kai daidai darajar fifikin sabro da ni da kafiri bai samu abin da zai sha a cikin ta ba ina fata ana fahimta ta waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a Allah zai ba su abin da suke nema wanda ya nemi da aikin shi neman shuhura sai a bashi shuhurat in kan nemi a ce kai malami ne sai lahira a baka nan duniya lahira kuma baka da wani sakamako kuma daga cikin hadisi waɗanda mutum uku waɗanda za a fara kona wuta da su hadisin yana cikin sahihi muslim da sauran littattafan hadisi ina fata an fahimce ni to waɗansu malamai sun fassara shi da wannan ala ayyati hal dai malamai sun yi bayanin cewa habitat a'maluhum ayyukan su sun bace saboda kafirci ga su kafirai kuma gashi za su yi ba don Allah ba dan kafiri bayyan abu don Allah babu ikhlasi a ciki ina fata an fahimci ni wa fin narihum khalidun su a cikin wuta za su dawwama akwai qira'a wa fin narihum khalidina khalidin sai zaman to hali ne amma kuma wannan ba qira'a ce mutawatira ba za su tabbata a cikin wuta sai mai harar alkur'ani ya hattara akwai wa fil azabihum khalidun a cikin suratu wato alma'ida walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhaduhum awliya ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa إن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون كم في العذاب كما هم خالدون ننكو وفي النار هم خالدون بالطيب domin cikin wutan ne akwai azaba kakka sa tsammanin an ce za su dawo cikin azaba kuma an ce za su dawo cikin wuta shin cikin wuta za su dawo ko cikin azaba to ai cikin wutan ne ake azaba ko babu wata matsala ka fahimci alqur'ani amma idan ba haka ba sai a zo cikin dan yan karamar shubha sai a tayar ma da hankali ayoyin da ke kiran kuma nuna cewa kafirai za su dawama a cikin wuta ai suna da yawa innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ko ba haka ba yasaluka an-nasu 'anis sa'a qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba inna Allah la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira Allah kai mu tsari da sauran ayoyin da suke nuna kuma za su dawama a cikin wuta wallahu ta'ala a'lam Allah mu ji aya ta gaba إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ابن عاشور أتكلم التحرير والتنوير دي زوكر كشن ونا آية وقع إنما يعمر مساجد الله يتي موقع الجملة دومين شيشنا أدا بمبن تاوى إذا آية تزو yana nuna ga alakar ta da aya kuma menene wagga jumlar da ta bude menene alakar ta da jumlolin da suka gabata yace to wagga mawqi'u jumlatu innama ya'muru masajidallah al-istinaf al-bayani in an ka ce al-istinaf an fara magana albayani amma don a yi bayanin abin da ya gabata li'anna jumlata ma kana da mushriki na an ya'muru masajid Allah domin jumla wanda Allah ya ce bai dace ba ga mushrikai su rayar da masallatai na Allah lam maqtadat iqsa'u al-mushrikina an al-ibada domin ta hukumta ta bayyana qarara wato hukuncin cewa an nisantar da mushrikai iqsa da sadun ne an nisantar da mushrikai anil ibadatu fil masajid su yi ibada a cikin masallatai kanat bi haythu tusiru su'alan fi nufusis sami'ina to wannan hukuncin da Allah ya faɗa tusiru su'alan za ta haifar da za ta gadar da za ta motsar da inji malaman dauri da sa'un ne tusiru asara yusiru motsarwa an gane ko wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban to tusiru su'alan za ta motsar da tambaya fi nufusi sami'i ga waɗanda sun kaji wannan magana an ya taƙallabu sai su tambaya shi ne taƙallabu kenan su tambayi man humul ahiqa'u bi an ya'muru masajid to tunda an ce mushrikai ba su bane to su waye suka cancanta fa kanat hadhihi al-jumla mufidatun kenan jawabi hadha sa'il kamar ta zo ne don ta bada amsar da koda an bijiro da ita to ga wanda amsar da za a basuwa inna ma ya'muru masajid Allah an gane ko to wannan kenan wannan shine abinda malam mai at-tahrir wa tanwir ibn ashur ya kawo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to mai jalaliri har yanzu muna ɗaukar shi saboda tafsiri ne wanda an san shi a ƙasashenmu kuma yana kawo bayani a takaice shi yasa in mun ka kawo munasaba tsakanin aya da aya to sai mu yi ƙoƙari kuma mu kawo bayani a takaice kuma sai mu je zuwa ga ɗansu sauran bayanai waɗanda muna ɗauko su ne cikin littattafai daban-daban da sauran abin da Allah subhanahu wataala ya samu ka gane na fahimta muna iya ƙarawa da shi ina fata an fahimta da ya zo a ƙarƙashin wannan aya sai ce inna ma ya'mur masajid Allah kenan kamar amsa ce ga wanda yake son ya san su wane ne suka cancanta waɗanda suke rayar da masallacin Allah ko suka cancanta su rayar da masallacin Allah ta fuskar gini da ta fuskar mi kuma da ta fuskar ibada man amana billahi waɗanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir suka yi imani da ranar ƙarshe wa aqamus salata ko ba haka ba suka tsayi da sallah an gane ko wa'atar zakata kuma suka ba da zakka walam yakhsha kuma ba su yi tsoro ba ahadan mutum ɗaya illallah sai Allah subhanahu wa ta'ala fa'asa to tana yiwa ula'ika waɗannan an ya kunu minal muhtadin su kasance daga cikin shiryayyu wannan shi ne abinda malin ya kawo a takaice ma'ana ba don kuma bai yi littattafai masu faɗi ba malin ya yi littattafai masu faɗi wanda in kana son bayanai kana iya komawa cikinsu an fahimta amma dai shi jalali ne mun ce uslubi ne wanda ke takaitacce shi yasa ma yace shi bai saba yin littattafai ba masu takaitaccen bayani amma zai yi kokari ya bi uslubin malamin sa dan yayi irin yadda ya wanda littafin domin shine maksudin sa mun fahimci wannan to wannan shine abin da dai su suka kawo wato a gurguje to amma anan idan muka dawo cikin bayanai da ya kamata mu ƙara sai Allah subhanahu wataala ce inna ma ya'muru masajidallah inna ma harafi ne na hasrun wa ithbat kai hatta in an ka ce inna ma yana nufin an sha makanci abu yana nuna ga inda abu ya tsaya kadai shine hasr ko qasr karanta uslubil qasri da uslubil hasr cikin ilmu usulul fiqh da kuma cikin ilmul bala ilmul balaga an gane ko tana nufin hasr an sha makanci wa isbat kuma an tabbata domin nan an ce inna ma ya'muru masajidallah waɗanda kadai za su rayar da masallacin Allah kaga su kadai suka cancanta na biyu kuma ta tabbatar da cewa su sun ka cancanta hasrun wa isbat yasa in baka san ma'anar harfa ba kan ce kace za kai bayani matsala za a samu shi kuma wanga hasrun kin nan da qasrun kin nan kala biyu ne kala biyu ne akwai wanda in an yi shi ba a sake fitar da komai shi ake kira qasrun ko hasrun haqiqi akwai wanda ake kira hasrun idafi in an ce idafi shine wanda ana iya fitar da wani abu daga baya yanzu yan ka ce innamallahu ilahun wahid Allah subhanahu wa ta'ala mu sani cewa abin sani shine Allah guda kadai ba a sake sakuwa kawo na Allah ko ba haka nan bane kaga an yi hasr an yi an yi isbat to amma wani lokaci an ka kawo innama an gane ko qul innama ana basharun mislukum kace ni ba komi bane face mutum irin ku a to bayan shi mutum ne ai ana masa wahayi sai ce yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid to banda kasancewa shi manzo banda kasancewa shi kuma ana masa wahayi kuma mutum ne yana da waɗansu sufofi waɗanda ba wannan ba ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira banda shi kuma yana ɗaukar sifata wato mahaifi domin yana da 'ya'ya ko ba ka da bari ko bai haihu ba sannan kuma yana da mata yana ɗaukar sifa ta kasancewa samiji yana iya ɗaukar sifar shi balarabe ne to don haka sai ka gane wannan in ka ce za ka yi ma ƙur'ani irin hawan ƙawara ko shari'a hawan ƙawara ko hadisai hawan ƙawara kullum karatun ka wuri guda kake domin kai baka samu adawa ta da za su taimaka ba shi yasa imamu suyuti a cikin littafinsa al-itqan fi ulumil qur'an waɗanda haruffa da suka zo cikin alqur'ani ban sani ba ko dukan su ne dai ko mafi yawancin sai dai musu babi babu adawati tafsir babu adawatu tafsir ko wace kadibin wace ma'ana take nufi sannan kuma ka koma malamai sun yi huruful ma'ani ko wani harafi yana daukar ma'ana hudu biyar shidda goma cikin larabci ka san ma'ana nawa yake dauka kuma wacce ce ake nufi anan to duk wanga babu shi kuma ka zo ka dauki fahimta ka kace ma ita kadai ce fahimta kuma ka nuna wani kuskure yake sai an zo an bincika sai a ce cikin hayaniya kake to shi yasa ɗaliban ilimi yan uwa na ɗaliban ilimi ina kira gare mu ba wai laifi bane kai ma addinin musulunci aiki shi addini na Allah ne na kowa ne babu wanda za a cewa bai da izini ma addini aiki amma a tsaya a iya shi ne kawai ka tsaya ka iya sai ka amfani kanka ka amfani al'umma amma in ka yi gaugawa baka gane ba sai ka yi mi sai ka ji kanka ko ka cutar da kanka cutar da al'umma musulmi ka ɗauki fahimta ka kasa tsammanin daidai ne sai an zo bincike a gane kuma ka yi kuskure mun fahimci wannan Allah ya taimake mu to inna ma ya'muru masajid Allah waɗanda suke wato rayar da masallacin Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko to nan da an ka zo inna ma ya'muru masajid Allah malamai suke cewa nan sai an ka ce wato inna ma ya'muru masajid Allah masallatai na Allah akwai qira'a ta ibnu kathir da kuma abu amr ibn al-ala da kuma imamu yaqub inna ma ya'muru masjid Allah masallacin Allah to anan shi mai jalalin kun ga sai ya kawo shi a ina sai ya kawo shi a wajen na farko ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi yace bil ifradi wal jam'i to nan in yana nufin qira'a ce wadda ta inganta to bil jam'i ne dukkan qurra sun karanta ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi an gane ko amma in ana nufin akwai qira'a shadda ta wannan sai an yi bincike in ma kana lil mushrikina an ya'muru masjidallahi wannan ni shine abin da ya bayyana gare ni amma inna ma ya'muru masajidallahi nan ne akwai qira'o'i bi mutawatirai ani abin da ni sani wato shi ne ƙira'a ta ibn kathir da ƙira'a ta abu amr ibn al'ala da ƙira'a ta imamu yaku waɗanda su sun ka karanta inna ma ya'muru masjidallahi waɗanda suke rayar da to nan an ce masjid shi ne masallaci ɗaya ko ba ka bari to can kuma ga ƙira'a ta ce inna ma ya'muru masajidallahi masallatai na Allah to kaga nan sai a yi sai a shiga cikin rudu nan kuma sai ka san wani ilimi ya ake taujihin ƙira'o'in ƙur'ani wagga ta ce masallatai wagga ta ce masallaci to in tattu wannan ta ce masallatai ta ce masallaci ka gani kaga akwai matsala to amma a nan kafin mu je cikin bayanai masu yawa shine cewa a nan kalima ta masjid asalinta a larabci maf'il ne sajada yasjudu sai a ce masjid sakana yaskunu sai a ce mi maskan an gane ko to shi wancan saboda yasjudu ne sai zama to masjid an gane ko wanga ko sajada yasjudu sai an kace mi masjid sakana yaskun mai dhamma da mai fatha sai a ce maf'al sakana yaskun sai a ce maskan ko ba ka bari to qa'ada yaq'udu sai a ce maq'ad wurin zama to irin wannan siga tana ɗaukar kusan ma'ana alal aqalla guda uku kaga yanka ce masjid yana iya ɗaukar ma'ana wurin da ake sujada kenan sai da manto masallatai kenan asalin wurin abin da ke nufi wurin da ake yin sujada shi yasa ma za ku ga yaren Hausa da ya ɗebo wannan duk da yawa daga cikin kalmomi na larabci duk su ne an ka sanya kaga yanzu misali nan masjid maf'il yana nufin zarfu makan wurin da ake yin abu to duk abin da ya zama to wuri ne da ake yin abu laraba haka suke amfani da shi ko maf'il ko maf'al kaga sajada yayi sujada yasjudu yasjudu yana yin sujuda ko yasjudu ne ake cewa ko ko yasjudu kuma masjid sai an ka ce wurin sujada to sai an ka samu masallaci wurin sujada alhali kuma sujada ɗaya ake yi ba yana ruku'i amma tana yawa sujada ita an ka hankalta ma mun fahimta duk da yake wasu wani surare suna cewa masjid wasu kasashen larabawa suka ce an ce aljami'a in an ce aljami'a wai ana nufin masallaci domin shi ma masallaci yajma'un nas yana hada mutane to in an ka ce masjid kuma kaga qara'a yayi karatu ya qara'u ina karatu maqra wurin da ake karatu sai malam bahaushe ce makaranta sana'a yayi abu yasna'u yana yin shi masna wurin da ake sana'a sai an ce masana'anta kuna fahimta ta to kenan masjid yana daukar wurin sujada masjid kuma yana daukar mi yana daukar lokacin da ake yin sujada sannan masjid yana daukar yin sujada da kanta aikin yin sujada kai balma waɗansu malamai suka ce masjid na ɗaukar gaban sujada to kenan da wurin sujada da lokacin da ake yin sujada da kuma yin sujada da gaban sujada dun nawa ne dun na Allah ne wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada sannan ka sani lokacin da kake yin sujada da gaban nan naka da wurin da kake yin sujada da lokacin nan dun na Allah ne tare suke tafiya domin ba a iya samun lokacin da za ka yi sujada waɗanda ba su tabbata ba bai yiwuwa ka yi sujada babu wurin da kai sujada bai yiwuwa ka yi sujada babu lokacin da kai sujada bai yiwuwa ka yi sujada babu gaban da kai sujada da su shi yasa rashin sanin irin waɗannan shi ke sa da ka ji wani abu ba ko suka ce ba haka nan bane ko da ake bincike sai a ga ashe ka faɗa cikin rami kuma yanzu ka gane ka faɗa cikin rami marmakon ka ga ka yarda da cewa ka yi kuskure kuma ka ƙara komawa ka yi bincike kai karatu sai ka ce a'a kai akan kuskuren zaka dogi kaga ka koma ba Allah kake ma aiki bishi dan kanka ne kake ma aiki bishi dan Allah kai mu tsari to Allah subhanahu wataala yace inna ma ya'mur masajid Allah waɗanda suke rayar da masallatai na Allah in an ce nan masajid Allah kaga an kawo shi jami'i waɗansu malamai suka ce to nan wato abinda ake nufi inna ma ya'muru masajid Allah masallatai na Allah dukkan masallatai sun shiga ciki waɗansu malamai suka ce a'a wato nan abinda ake nufi inna ma ya'muru masajid Allah masallacin Makka ake nufi ina fata an fahimci to kaga kuma a ce ma masallacin Makka masaji tunda aya tana zancen harami ne farkon magana domin lokacin da wanda aya ta sauka ana bayanin hukuncin su na shiga ne na shiga haramin makka da kuma masallacin makka ba tana magana ne kan waɗansu masallatai ba to nan da anka ce inna ma ya'muru masajidallah waɗansu malamai suka ce to wannan jam'in nan da anka ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah masallatai na Allah suka ce to dan inna ma ya'muru masajidallah na ana nufin masajidallah masallacin makka sun ka ce domin kowane wuri cikin shi ana iya zuwa a yi sujada kaga masu nafila kana ganin su cikin masallacin makka wanga yazo nan yayi sujada wanga to masajidallahi ne wasu kace a'a ana kiran shi masajidallah saboda alqibla ce ta musulmi duk mai sallah a duniya yana dubin ina yana dubin makka ko ba kana bane masallacin makka ba gabas ba mu da ai yamma ga makka mu ne muke dubin mi muke dubin gabas waɗanda suke gaban makka ina za su dibi yamma waɗanda suke ta kudu su dibo nan waɗanda suke ta nan su dibo nan to mu ko kullum sai mu ce gabas gabas gabas a'a kasashen mu ne ake dibin gabas wasu yamma suke dibi su yi sallah ina fata fahimci domin wanda yake gabascin makka idan ya ce dubi gabas ba alƙibla zai dubi ba shi yasa in ka zo ka ba sai ka ga an kewaye ɗakin ƙarshen iyakar sallah kenan shi yasa wani ce maka iyakar sallah inda wani na kallon wani mun fahimci wannan waɗansu malamai sun fassara shi aka haka waɗansu daga cikin malamai sun ce da an ka ce inda ma ya'muru masajid Allah kiran kun ji sun ce ko dai a ce masallacin Makka saboda cikin kowane wuri akwai sujada koko saboda shine alƙiblar musulmai waɗansu ka ce inda ma ya'muru masajid Allah a'a masallatai na Allah ake nufi ma'ana hukuncin ya tashi daga masallacin Makka Allah ya faɗi dukkan masallatai gaba ɗaya amma in mun ka ɗauki ƙira'a ta ibn kathir da abu amr da yaqub inna ma ya'muru masjidallahi wanda yake rayar da masallacin Allah sun kace to nan masallaci guda ake nufi shine masallacin makka kenan ta bayyana cewa haramin makka ake sanci tunda dama akan shi ne ake maganar yanzu wato hukunci hukunci da sun kashe mushrikai wasu kace a'a hatta da shi inna ma ya'muru masjidallahi kai ya shafi dukkan masallatai sun ka ce saboda suna mufrad in an kai idafa ta zuwa ga ma'arifa ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu an'ama Allahi ake nufi domin ba ni'ima guda ta Allah ake nufi ba ina fata an fice wasu kace a inda ma ya'muru masajid Allah masallaci Makka dai yake dauka amma kiyasi za a yi yadda waɗancan an gida shi don tauhidi su ma waɗanda an gina su don tauhidi to sai a yi kiyasin wancan akan waɗannan kenan bai su zo su raya su ba duk dai magana kaga ta dawo to amma in baka yi bincike ba wani zai iya cewa to shi wanga tafsirin bai taba jin irin shi ba ko ba haka nan bane to zan baka littafi guda biyu dan kullun ilimi in ba an baka makoma ba kana iya yin shakka ka koma cikin wani littafi sunansa alqira'atu wa atharuha fi tafsiri wal ahkam na Dr. Umar Salim Bazmun na kasar Saudiya littafi na biyu ka koma cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na ash-sheikh as-samin al-halabi bari ma in ƙara ma har da gyara tun da alkhairi na akwai littafi sunansa al-bahrul muhit na abu hayyan tauhidi an gane ko al-bahrul muhit na abu hayyan tauhidi cikin tafsiri ka koma can ka diba karkashin wannan aya in kaga akwai irin waɗannan bayanai ka tabbatas in babu ina jiran ka ka kira ni ga lamba ta sai ka kira ni da lamba ta ka ce min to kai ka duba wannan abin baka ni shi ba sunan lamba ta 97 10 69 10 97 goma 69 goma ka ce baka gani ba shikken don haka bincike shi ne karatu ka tsaya ka fahimci karatu ba wai ana son a yi bane don saboda a kai wani makora ko wani amfanin kanmu ne don mu ci duniya da lahira Allah ka taimake mu to inna ma ya'mur masajid Allah waɗanda suke rayar da masallatai na Allah waɗanda suka cancanta kinan su rayar da shi man amana billahi an gane ko na ana nufin cancanta domin su mushrike a wannan lokacin su ne suke rayar da masallaci man amana billah wanda ya imani da Allah an gane ko yayi imani da Allah sai ce wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe to ai rukunin imani shidda ne kuma nan ya kawo nawa biyu to ina sauran saboda guda in an faɗa ya lazinci sauran da ka kafirce ma ɗai sauran duk imani da su ba kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar shi sa qur'ani lokacin sai ya kawo su biyar din tun da shidda inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar daban yake wani lokacin ya kawo biyu wani lokacin kuma ya kawo su gaba daya guda biyar din to amma da malamai suke cewa to me yasa nan akwai matsala guda biyu me yasa yace man amana billahi sai kawo yawmul akhir bai kawo man amana billahi wa rasulihi ba tunda wani lokaci yana kawo rasulihi in yana magana hukumce hukumce sai ya kawo rasuli يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون إن أنا من شداء وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تو أمانا سيكا يوم الآخر تو غالبي إن كان القرآن نكاوي يوم الآخر أنا مغانا نيد كافر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس كو رئاء الناس أو تكراء ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر saboda imani da Allah shine tushe shi ko yawmul akhir ranar ƙarshe saboda kafirai da su yi imani da kuma duk sanadiyyar bala'in duniya ga ɗan adam in kaga mutum yana aikata sabo in dai wato ba musulmi bane rashin imani da na tashin alƙiyama shi yasa yake duk abin da suke yi duk yau abin da ya sako ga turawa suna makamai suna wani zancen namiji a aure namiji mace ta aure mace luwaɗi kisan mutane yin duk wani ta'addanci suna aikata shi saboda musu yi imani da tashin alkiyama ba shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa abin mamaki ga yahudawa abin da suke aikatawa kuma suna cewa sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe Allah ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku tare da cewa su sun ce sun imani da kiyama amma sun fi kowa son zama duniya to fatamannawul mauta in kuntum sadiqin to kafirai da kuke ganin su ba su shakka kai musulmi in ka tashi wani abu za ka yi ba ko ba haka nan bane to bambancin kafiri da musulmi ko so suna cewa ai kafirai sun fi sun fi mu cika alƙawari sun fi mu kaza sun fi mu kaza sun fi mu kaza Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace wannan kuskure ne su da suke cika alƙawarin suke yin aikin su da kyau ba suna yi bane don Allah suna yi ne don harkokin su na duniya su ci gaba ka fahimta in ka ga kafiri ya cika ma alkawari akwai burin da yake so ya cimma na duniya domin yanzu misali wanda yake sai da kayan da ba su da kyau yasa algush da mutum ɗaya ya saya biyu uku an ka gane ba su da kyau sai a yayata an guje shi shi ko batu da bai son kayan shi a guje su idan ya cika ma akan alkawari yana son ne akwai wata bukata tashi ta duniya amma kai musulmi in ka cika alkawari to kayi ne don Allah in baka cika ba kuma ka san kayi laifi a shari'arka shi in bai cika alƙawari ba ya gani akwai laifi a kansa domin baya da tunanin cewa shi yayi imani da Allah balle ma ya saba ma Allah subhanahu wataala mun gane wannan wal yawmil akhir da kuma ranar ƙarshe ranar ƙarshe me yasa aka kawo nan ranar ƙarshe aka kira ta yawmul akhir saboda ita ce da gare ta babu wata rana bayan ta abinda muke lissafa yini da shi da dare su ne mi rana abin ga dare rana da wata ko ai da su ne muke cewa yau ranar kaza ko daren kaza ko ba haka nan bane to ranar da watan za a kai lokacin da za su tsayawa cak fa idza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar za a hada su gaba ɗaya a dame su malamai saura suka ce za wasu su malamai suka ce za a dauke su ne a kai su cikin wuta a shi ƙara jefawa saboda su ƙara ƙura da kafirai to yanzu babu rana babu wata akwai wani ne yawmul akhir kenan la yawma ba'da bincike ne mai faɗi kuma game da sunan yawmul akhir saboda nan ba akwai wata shubha ya kamata in dan faɗe ta kafin mu je ƙarshen bayani mu je aya ta gaba duk da kina san ba za ta samu shiga ba mu dan ƙara bayani shine cewa da an ka kira ta yawmul akhir shi ranar alkiyama tana da sifat kuma tana da wani lokaci ana zuwa da ita a matsayin idafa kadiba cikin wani littafi al-aqaidul islamiyya na Sheikh Sayyid Sabiq da sauran littattafai wato alkur'ani wani lokacin sai ya kira ta da sifa kaga ce alhaƙa mai tabbata daga haƙƙani ya tabbata sannan ya ce mata alghashiya hal ataka hadithul ghashiya ko ba ne li'annaha taghsha an-nasa ko taghsha al-quluba bi ahwaliha za ta rufe zukata da tsoro sannan ana kiranta mi ana kiranta al-qari'a mai kwankwasawa li'annaha taqra'u al-quluba bi ahwaliha tana buga zukata da abin da suke cikin tsoro at-tamma asalin tamma shine ya daure abu mai duk bala'in da baka taba gani ba a ran nan ne zaka gani shi as-sakha mai kuwa asalin shi daga wato sakha ne mai kuwa amma ana nufin wadda taratsinta da bala'inta ya yi yawa nan sifata aka kawo ta to wani lokacin kuma sai qur'ani ya kawo ta da wani abu shine yau ko shi kawo shi da sifa ko kawo shi idafa yawmul akhir ranar karshe me yasa kira shi yawmul akhir saboda babu wani ni bayan wannan yini wani lokaci kuma sai kira shi yawmul din da idafa saboda rana ce wadda za a yi sakamako a kira ta yawmul qiyama li'anna an-nasu yaqumuna li rabbil alamin yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ana kiranta al-waqi'a saboda za ta abku idza waqa'at al-waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba ina fata an fahimci to kenan da idafat yawmal fasl me yasa Allah ya kira shi yawmal fasl saboda za a rarrabe tsakankanin bayi hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun to haka ne sunayen an hankalta ma abin da yake faruwa ko wata sifa ko wani abin da ke da alaka da ita ba wai wasu yini ne a akwai daban-daban ba akwai alhaqa daban akwai alqiyama daban akwai alkaza daban alkaza daban ko yawmud din yawmul akhir wasu yini ne daban-daban kowanne yana dauke da wani abu ne wanda yake da alaka da wannan yini mun fahimci wannan Allah ya taimake mu وأقام الصلاة واليوم الآخر وأقام الصلاة يسعيد صلاة tsaye da sallah irin yadda Allah ce a yi ta a santa a san abin da yake gyara ta yake bata ta gwargwado sannan kuma mi sannan kuma a yi ta cikin lokutan da Allah subhanahu wataala ce a yi ta kuma a kula da babban rukunin ta guda shine hudurul qalb Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da ya littafin sa wato abin nan صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها باشي كده إيرن wannan ba akwai Sheikh Ibn Uthaymeen shi da sifatu salatu nabi to shi Sheikh Nasiruddin Albani da yazo a ƙarshen littafin duk da ke littafin akwai mukhtasar akwai mai fadi mai fadin babba wanda ba takaitacce ba ya kai kusan mujalladi uku wanda ake sai su a kasuwa galibi mujalladi guda wannan an takaitar da shi ne an gane ko to da ya zo ƙarshen littafin sai yake cewa yanzu ya ƙare bayanin abin da yake da alaƙa da sallah ta zahiri a zahiri shine kai ruku'i kai sujada ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara ga yadda ya karanta Fatiha ga yayi ruku'i ga shi yayi sujada ga yadda dai yayi sallah tun daga farko har ƙarshe yace amma babban rukuni wanda shi yanzu kamata musulmi su sani shine hudurul qalb wal khushu al khushu yanzu zaka mutun ya zo kabbara ya zo sallah da yanzu ga lokacin da ya kabbara bai san ma wata sallah ce ake yi ba in dai ana duka shi na dukawa musamman sallar da ake yin karatu a asirce sai ka iske mutum ya yi sallah har ya kare sai liman ya ce assalamu alaikum sai ce kai hamun ka bake iyaka da yawan mutane babu hudurul qalb alladhina hum fi salatihim khashi'un wanda kuma shine yanzu bamu da ga zamanin salula ga fitintunun duniya sun yawa sai karsa inda zaka kama babu natsuwa cikin sallah kuma natsuwa tana daga cikin abubuwa wadanda awajibi to Allah subhanahu wataala ya ce wa aqama salata wa ata zakata ya bada zakka kuma ya bada zakka ga waɗanda suka cancanta a bada ta إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل كما يفتر ديني أبن الله سبحانه وتعالى أفتر كده يريج ولم يخش إلا الله بيجس أورون كوابا سي الله سبحانه وتعالى shi yasa za ku ga annabawa idan an ka tunkare su za su nutsu ba su tsoron kowa sai Allah subhanahu ta'ala. annabi abin nan hud yace fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim haka annaba suke fito na fito in an kai su ce tunu ba tsoron kowa in ba Allah subhanahu ta'ala ba duk da yake akwai sauran bayani karkashin wannan annabi Ibrahim da aka tunkare shi mi yace wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يخشى بيجس أورنكوا با أنشاه ألف بيت تو لم تنا إن جزمة حرف جزم وقلب دول وقع آية سمي دان داو بيان انت واتو أتشين ساتي مزوا إن أنت حرف جزم تنا ما في إبي مضارع جزمة وقلب تنا ميدا شي كوما واتو ماضي domin yakhsha fi'ili ne mudari'i kamar ya nuna ana yin abu yanzu ko za a yi gaba to lam yakhsha bai ji tsoron kowa ba kaga tayi mai jazma kuma tayi taqlibin shi ba ana shika koma ta madi to kaga in baka san wannan ba kuma yi zaka ce almuhimmu dai akwai sauran bayani walam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba sai Allah nan tsoro irin wanda ake ma Allah ba ai ma kowa shi sai Allah amma akwai tsoro na dabi'a kaga mutum da makami sai ka ji tsoro ko ba haka nan bane wannan an yarda da shi don ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya hijira bai tafi ba a fili kuma ya san cewa in Allah ba shi kare ba wanda isa ta bashi ina fata ana fahimta ta zamu zo bayani a sati mina mai zuwa in Allah ya kaimu da rai tunda annabi lokaci yayi walam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin tana yiwa waɗannan su zamanto daga cikin shiryayi asa in haƙƙin Allah ne kamar wanda za a danganta zuwa ga Allah tana nuna tabbas domin ba an ce ba fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin waɗannan tana yiwa su kasance cikin masu shiriya kenan kamar Allah yana shakkan mu'minnai suna akan shiriya na asa fi haqqillahi littahqiqi tana nuna tabbas Allah ya san mummuni suna akan shirya amma fa'asa waɗannan to nan kuma in an maido ta zuwa gare mu sai a ce duk imanin mutum yadda ya bayyana ba a da tabbacin zai mutu akan shirya ko kuma fa'asa an yakunu fa'asa an yakunu fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin tana yi waɗannan zamanto cikin shiryayi Allah yana son ya bude tattaunawa da kafirai domin wani lokacin mutum in ya ga ka ja gaskiya ko ka rike ta sai shi dai ce kakkabi tun da makiyinka na fara ɗaukata wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ko mu ko ku akwai wanda yake akan gaskiya akwai wanda yake akan ƙarya akwai wanda ake shakka ciki ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya san shi ke akan gaskiya to fa asa in an danganta zuwa ga Allah tabbas a wajen Allah waɗannan su ne shiryayyu in an danganta zuwa gare ku to ba a da tabbaci don ko ka san kanka baka san wani ba sannan kuma baka san yadda zaka kare ba baka san yadda wani zai karewa ba innamal wato umuru bil khawatim kamar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa fa asa ulaika waɗancan ana sa tsammani su zamanto an yakunu su kasance min al muhtadin cikin shiryayyu yan uwa musulmi wannan aya akwai dan bayani karkashin ta wajen walam yakhsha illa Allah dinnan ba mu samu muka wato karar da shi ba insha Allah ta'ala sati mai zuwa in Allah ya kaddara akwai rayuwa za mu zo mu karanta wannan ayar mu yi wannan bayanin a gurguje sannan kuma sai mu shiga cikin ayoyin da za su zo gaba abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh